da Allah ya wailu li kulli humaza shi humaza ana yin shi ne bil fi'li da hannu ka tabo mutum ka gwada mai wanda kake so ka yi zumbansa wallamsu shi kuma na baki ne ka dora wa mutum ko ka yi magana shi wannan duka haramun ne ubangiji subhanahu wata'ala ya hana sannan kuma hatsinuwa Allah ya yi a kai kina yana daga cikin kabira min kaba'irin zunubi duk a cikin ayoyin Allah idan ka ga Allah subhanahu wata'ala ya hana abu aka sanya ukuba bisa kan wannan abin idan mutum ya yi shi sannan kuma akwai tsinuwa ko ukuba ko tsinuwa to wannan yana daga cikin kaba'ir min kaba'irin zunub manya-manyan zunubai Allah ya kare mu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsine ma Walid bin Mugira Hammazin Masha'in Binamin wanda yana kyafutan mutane sannan kuma mai yawan tafiya ne da annamimanci dai ka gan shi a guri to sai ya haɗa fitina tsohon banza a yahtadirin da su hamizuhun tsagiyan yana walakantar da mutane kuma ya rika zumbansu don ɗagawa da girman kai sai allah ya ce to kadda mai imani ya zamanto allamaz ko hammaz wala talmizu an kusa kun wala tanabazu bil alqal sannan kada ku rika wato ko da allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku da yi ma ‘yan uwanku izgili sannan wala ta raba su bil alƙam wala ta da'au kada ku kirayi kawunanku bil alƙam da laƙubba wahiyar lati ya su'u shakas su ne suna wanda zai ɓata ma mutum rai idan aka gaya mashi wannan sunan sai ma'uha idan aka gaya masa ya ji to shi zai ɓaci to ka a gaya mai wannan sunan kamar yadda wasu daga cikin mutane masu imani idan sun ji an kiraye mutum da wani suna wanda ya saba mana musulunci sai ka ji suna tambaya wani mai sunan shi na kirki ba don komi ba don su kiraye shi da suna wanda yake na kirki to wannan shine ladabi shine kyakkyawan ɗabi'a wadda Allah subhanahu wata'ala kuma yake so saboda an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da yake sa mutum wuta ko aljanna annabi ya ce galibin abin da yake sa mutum aljanna shine kyakkyawar ɗabi'a ba za ka same shi ba mai zolayen mutane ba za ka same shi ba mai rena mutane ba za ka same shi ba mai zumban mutane ko giba ko annabimanci duk wanda zai rabu da shi zai rabu da shi baya jin ɗan a cikin zuciyarsa amma mutumin da ka je ko gaisa ka bar shi amma kana tsoron baya ya bi ka da ni da kullum magana ma'ana ya yi da kai cikin mutane ko ya bata ka cikin mutane to wannan baya daga cikin masu imani me yasa saboda ɗabi'unsa ba su da kyawu da ka gaisa da shi in ka tafi tsoro kake yi zancen ka a gurin mutane ai akwai irin wannan mutane to wannan ba su da ɗabi'a mai kyau ɗabi'a mai kyau shine ka gaisa da mutum idan ka tafi ba ka ji ko aka cewa idan ka bar shi zai yi zancen ka ko zai bata ka gurin mutane to Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tanabasu bil alqab Allah ce bi salismul fusuq ba'da al iman suna na fasikanci ya munana bayan an yi imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunayen mutane da yawa daga cikin sahabbai kuma ba wani rago aka yanka ba idan mutum sunan shi bai yi kyawu ba a musulunci ko wani suna ne daban wanda aka sanya mai to yana da dama a canza mashi wannan sunan a rika kiran shi da sunan da ya dacewa ba sai ya yanka rago ba ba sai ya je ba ya ce a yanka rago ko kuma abin na ayi suna da ban saura wanda yake sabon suna a'a annabi a kai tsaye idan mutum ya kasance ne sunan shi bai da kyau sai annabi ya canza ne abdullah ko abdurrahman ko wani abu kama da haka to saboda haka ashe suna na fasikanci haramun ne Allah ce wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba daga irin wannan ɗabi'a fa ulaika hum zalimun wanda su ake kira azzalimai wanda suna nesa da rahmar Allah Allah ya kare na'am ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min az-zanni inna ba'da az-zanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله
Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani akan irin wannan ɗabi'a mara kyawu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ijtanibu ku yi nisa kathiran nisa mai yawa min zanni daga zato inna ba'da zanni ithm shashan zato zunubi ne wala tajassasu kada ku rika binciken al'amarin mutane wala yakta ba'dukum ba'da shashan ku kai rika yi da shashi ma'ana cin naman shashi a yuhibbu ahadukum shin ɗayan ku yana so an yi akula lahma akhihi maitan ya ci naman dan uwan shi yana mace dan uwan nashi ya mutu kuma ya zo ya rika yankan naman shi yana ci daga an gaya wa mutum kowa zai kyama haka ubangiji da ala sai ce fakar hituhu sai ko ya kyamaci haka wattaqullah to ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai amsa tuba ne kuma mai yawan tuba ne mai shin kai to wannan aya tana da bayani mai yawa ubangiji subhanahu wata'ala ce inna ba'da zanni ism wani shashen zato zunubi ne amma wani zaton fa tunda aka ce wani shashe zunubi ne wa akharu laysa bi zambi ko kenan wancan kuma hunaka man lam yakun fihi ism akwai wanda babu sabo a cikin shi babu zunubi a cikin shi kenan kamar zato wanda misali zato ɗari bisa ɗari wanda za ka ga mutum ba mahaifiyar shi ba ba matar shi ba ya shiga gida da ita yarihi kaga shi ya ɗauki abin da za a yi zaton shi a mai zaton me ya yi zina da ita duka da wannan ko kuma mutum yana kewaye-kewa a unguwa a ce ana sace kashin mutane sai ka gan shi kawai shi nan da nan aka yi inda ya huce guri kawai haka gida wani gida an tashi an ce ya dauke kaza to kaga yawan kewayensa da kuma rashin sanin da ba mai ba daga kuma in yi huce sai aikatari ya yi tata to kaga wannan ana zaton shi cewa wani barawo to kaga wannan zato ne wanda baya da kyau kamar Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da yana halifanci to Umar sai ya shiga gari yana binciken al'amarin mutane ba wai tona asirin su bane yake a'a ya ji shin wannan mulkin nashi da yake yana adalci ko kuma babu adalci don ya samu zargi don ya gyara ko ya ji yabo sai ya ƙara tabbatuwa akan wannan abu sai aka mashi labari a wani gida wanda fasikai suna fasikancinsa a ciki a shagiya shirgoliya ne da ya je sai ya shi domin su mutane yadda suke ɗini ya ga gidan a kulbe sai ya jira musu ta katanga ya tarda su sana dumu-dumu da saman Allah ya ce na kama sai ɗaya wani daga cikinsu ya ce mun kama ka ne ya za ka ce ce na kama ku da ya ce a mun muka kama ya ce ba amirul mu'mini na ya ya ka kama ne na tarda ku da zunubi dubu-dubu gashi na kuna zanen ya ce kai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta jassasu kada ku rika binciken al'amarin mutane sannan kuma ba daga ƙofa ba ka biyo shi ma kaga mai sabon mai ilimi ne ya ce allah ya ce wa atul biyuta min abuwa ku zo mu gida daga ƙofa ta kai ku kaga ka shigo daga katanga ta biyo sannan kuma binciken asirin mu ba a wajen muke a cikin ɗaki muka ɓoye muna yi a cikin gida kuma ka zo kai jasus saboda haka ya ce eh lalle kana da hujja to mu buɗe mu gida mu ta kan fara yi to kaga kenan wannan duka yana daga cikin mai tajsis shi yasa ake kiran wanda yake dan sandan ciki ko kuma wanda yake binciken al'amarin mutane ana kiran shi jasus ma'ana mai binciken al'amarin mutane sannan shi zato abu ne wanda ba da kyawu daga mutum ya yi magana sai ka ce wani madani yake habaici ne yake mani to duka wannan zato ne in kana so ka warke ka zauna lahiya kada ka rika zantan mutane daga sun yi magana kawai in ma da kai yake fassara ta a wani abu sai ka huta daga tension ba za su tada maka wani abu sannan kuma kai ka huta ba za ka rika zargin mutane ba har Allah ya sanya zunubi a kanka idan kai haka sai zama to ka huta sannan kuma shi galibin zato yana zauwa da zunubi sai dai ba kamar yanda wani hadisi ba da ake cewa azannin zamban walau kana haƙun wani hadisin bai inganta ba saboda haka akwai wani zaton wanda yake zato ne na gaskiya ko sannan tajassus kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya hana nan Allah ya ce ishtanibu kafiran min azan ku yi nesa da yawa daga zato duk galibi idan kaga ana gaba to abubuwa ne na zato zato ne faru tsakanin wane da wane ko tana zaton kishiyarta tana mata habaiti ko tana zaton kishiyarta tana mata wani abu ko yana zaton abokin shi na kasuwanci yana mai wani abu ko yana zaton abokin sana'a shi yana mai wani abu duka wannan zato ne wanda yake tuhuma ce wanda bai da kyau zato irin biyu ne akwai zato na labari na tabbatarwa akwai zato na tuhuma shine wanda Allah subhanahu wataala ya hana شيني أي وهو تهمة والتحول لأهل والأقارب والناس في غير محله معنى نور أبو وأن بيداتي بأبوريش سنن النبي صلى الله عليه وسلم وترانا ينا توافي الكعبة سي أكجع النبي نتي ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا annabi yana kewaye ɗakin Allah sai ke cewa me ya fi daɗin ƙamshinta me ya hiki ƙamshi me ya hiki girma me ya kamata a girmama me ya hiki alhurma annabi yake gaya maka aba saboda haka yace na rantsi da wanda rai na ke ga hannunsa shine ubangiji ya ce alhurman mumuni da girmama mumuni ya yi girmama ɗakin Allah su hana wata shi ya sa wani lokaci na lillahi wa inna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta bayani akan irin waɗannan abubuwa na ne na mutum ya nesa yawa daga zaton ɗan uwan shi dukkan wani abu idan ya zo maka na ɗan uwanka idan dai zato ne to mai dashi bai bai mai dashi alkhairi wallahi zaka ga ka huta kuma shi ma ba zaka zarge shi ba kamar yadda yake a hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam galgadi yayi yace iyyakum wa zan na hore ku da yin zato fa inna zanna akram alhadith shi zato shine mafi ƙaryar zance sai ubangiji annabi yake cewa wala tajassasu kada ku rika binciken al'amari wala ta hassasu a kalma ce guda biyu na farko tajassus shine binciken al'amarin da kai ba a so ka ji ka je ka bincike wannan al'amarin shi ake kira jasus ta hassasu shi kuma binciken al'amari wanda yake watakila ma yana da kyau ni wani me yake wannan me suke a wannan gida a ce a kai masu sai da abin nan ne barasa masu sai da kaza to wannan kaga ta hassus ne wannan kamar yadda malamai suka ce abu ne wanda yake mai kyau wannan yana da kyau kamar binciken al'amarin da zai kawo aibi zuwa ga musulmi ko aibi zuwa ga al'umma ko aibi zuwa ga sha'af ma'ana yankin ƙasa baki ɗaya to wannan binciken shi bincike ne wanda yake kyakkyawa amma binciken abin da baka ba a so ka sani to wannan baya da kyawun haramun ne ba na so ka san al'amarin gidana don me sai kayan bincike ka san me nake ci me nake sha yaya ina nake samun kuɗi na da nake tuhani ina nake samun kuɗi da nake kula da iyalina duka wannan tajisisi ne bai da kyawu musulunci ya haramta shi wala tanafasu sannan kada ku rika rigai rigai ma'ana ku rika ga sabon kan al'amari ko da gina masallaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani a yi gasar gina masallaci wanda annabi ya ce wasu mutane za su zo ƙarshen duniya suna gasar gina masallaci masallaci na yi naka girma ana ya yi naka ado na yi naka kawa ya yi naka jin abubuwa na sanyi da sauransu duka wannan in dai an gina shi akan haka babu lada sai ma zunubi Allah ya kare wala ta hasadu sannan annabi yake cewa kada ku rika hasada junanku me ake kira hasada duk lokacin da mutum Allah ya ba shi wata ni'ima dan uwanka Allah ya ba shi ni'ima ko ta ilimi ko ta 'ya'ya ko ta dukiya ko ta hankali ko ta wani kyawu ko ta wani dattako da yake da ko kuma faɗa a ji cikin mutane sai kake dama wannan ni'imar da Allah ya ba shi fasa barkwanci malamai suka ce iri uku ce hasada irin huta akwai hasada wanda aka yi kyama wanda mutum zai ce da ma ni'imar wani ta lalace kowa ya rasa da ma wannan ɗaukar nashi da aka yi aiki ya zama babba da ma a gudda shi kai baka nema ba a kai ka gurin kai kana neman ni'imar tashi gaba ɗaya ta lalace ko wani arzikin da yake da ina ma a ƙwace ya rasa ko ɗaya kai baka samu ba shi ma bai samu ba da sauran irin wannan wanda mutum ya yi asada ɗan uwan shi ni'imar da take gurin shi ta lalace sannan ta biyu hasada ta biyu shine mutum ya yi hasada ɗan uwan shi ni'imar da take gare shi ta komo gurinsa wannan shine mai dama dama sannan akwai hasada da ake so ita ce gifta menene gifta shine kai kaga ɗan uwanka yana da ni'ima Allah ba shi arziki Allah ya ba shi ilimi amma wannan arzikin yana gudanar da shi bisa kan aikin alkhairi na musulunci bisa kan aikin alkhairi na ibada sai ka ce ina ma ni nake da kuɗin wani in yi aiki sama da shi wa huma fil ajri sawawa annabi yace cikin lada za ku yi tarayya ko kuma mutum Allah ba shi ilimi yana karantarwa yana jan hankalin mutane yana wa'azi sai ka ce ina ma Allah ba ni ilimin wani in kirayi mutane har na ƙauye to da kai da wannan malamin kuna ladan ku ya zama to ɗaya ne Allah zai baka ladan shi kamar yadda shi ya samu to saboda haka hasada wanda take so wanda ake so ita haka ne wa kunu ibadallahi ikhwana mu zaman to bayan Allah ƴan uwan juna duk wani abu wanda zai kawo gaba sai da musulunci ya dake shi ma'ana ya kaɗe shi duk wani abu kagar zato idan mutum ya shiga wani wuri kana zaton shi ko ya fito daga wani wuri kana zaton shi idan ya ji zai sanya gaba tsakanin sannan mi kiran mutane da sunan da ba sa so shi ma wanda yana iya kawo wato gaba tsakanin sannan da jasus binciken al'amarin mutum shi ma yana iya kawo gaba sannan abu na gaba allah ya ce wala yadda ba'dukum ba'da kada shashen ku ya rika yi da shashi ma'ana mutum ya huta shi kuma malamai suka ce abinda ake ce ma giba yi da mutum ko da ka yi da shi wajen ɗabi'arsa ko wajen aƙidar shi ko wajen sa kayan shi ko wajen tahiyar shi ka aibata shi cikin wannan ko wajen halittar shi da allah ya mai ka aibata shi to wannan ya zama giba hadisi ya inganta daga imam muslim aisha radiyallahu anha sai take nuna ɗaya daga cikin matan annabi hafsa ai da tabbata take haka sai ta nuna kamar gajera ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kin yi da ita ta ce annabi ai gajera ce ce haka ne yi da mutum shine ka ambaci abin da yake yi ko abin da yake da shi shine ake kira yi da mutum amma ka kirkiro wani abu ka dora ma mutum wanda ba ya da shi ko shi ba haka ba yake to shi ne buhutan shi kuma ya yi giba girma ga yankin karya da kamishi kuma ga shi da mutum ne kai yana da kana da zunubi kala ne Allah kare saboda haka Allah yake cewa a yuhibbu ahadukum shin ɗayan ku yana so an yi akula lahama akhihi ya ci naman ɗan uwan shi mai yitan yana matacce fakar hitimu sai ku kyamata amma Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai amsa tuba ne mai jin kai sannan can da Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tajassasu annabi ya ce wala tajassasu sannan ya wade shi wala tahassasu duka wa'annan kalmomi ne guda biyu tajassus kamar yadda muka ce binciken al'amarin da ba sa ka ba tahassus binciken al'amari bisa kan wasu abubuwa waɗanda yake na bincike daban kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin annabi yaqub da diyansa yace ya bunay yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi idan kun je misra ku bincika ku tambayi al'amarin yusufa da dan uwan shi bunyamin ko kamar yadda ake ta dan uwansa wala dai asumin rahillah kenan kaga nan tahassus wanda yake ba irin na wanda zai zo da sharri ba to wannan ya halatta mutum ya yi shi amma idan akwai sharri a cikinsa to wannan musulunci ya hana ibn salman al-farisi ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka suna tare da wasu mutum guda biyu sahabbai guda biyu sai suka aike shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemo musu ma'ana niyya niyya ta kare ya nemo musu su kawo a kawo su ci saboda haka salman al-farisi ya fita sai suke zancen shi suke cewa shi ba wurin ci wajen cin abinci duk yayi a nan yake duk abin da ka gani idan an ce akwai abinci to nan salman al-farisi ya ce wannan bawan shi dai a ci abinci sai suka yi magana shi da ya tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki ta ni da wani da wani muna so a ƙara mana miya sai annabi ya ce ai sun rage sun sha sun sha miya ka je ka ce musu sun sha miya da ya koma ya gaya musu ai annabi ya ce kun sha miya suka ce a'a mu babu abin da muka ci a nan amma mu kai gurin annabi aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kun sha miya kun ci naman dan uwan musulmanin fara saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji tsoron Allah annabi wato ya ya nema musu gafara aka gafarta musu sannan annabi yake ba labari lokacin da aka yi mi'raji da shi cikin sama sai ga wasu mutane an musu farcina da fafakin karye suna ya kusa kansu da shi annabi da ya tambaya su wane ne wannan aka ce su ne mutanen da suke yi da mutane cikin mutane kawai ayyukansu su kirayi sunan mutum ko su ambaci sunan mutum lokacin da bai nan shi yasa annai Allah subhanahu wataala yace ayuhibbu ahadukum shin ɗayan ku yana so an yi akula lahma akhihi ya tuna ma dan uwan shi mai yitan yana matacce fakar hidu mu sai ku kyamata haka wattaqullah Allah yace ku ji tsoron Allah saboda haka inna Allah tawwabur rahim Allah mai amsa tuba da mai shi na'am يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ubangiji ta'ala ya ce yana ba da labari ga mutane annahu khalaqahum min nafsin wahida Allah ya halicce mu daga rai ɗaya tilo guda ɗaya shine annabi Adam da matar shi Hawwa Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane idan an ce mutane kowa ya shiga nan da farare da baƙaƙe da larabawa da ajmawa kowa a ciki ya shiga sai Allah ya ce inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mun halicce ku ne daga namiji da mace namiji shine annabi adam mace ce ita ce na hawa'u wa ja'alnakum shu'uban sanyan sannan muka sanya ku shu'ub shu'ub shine ma'ana kamar misali ka ce sha'abun Niger mutanen Niger sha'abun Libya sha'abun Nigeria sha'abun duka wannan ana kiransu sha'ab amma ƙaba'il to shi ne ake samu daga cikin sha'ab a samu ƙabilu wannan hausawa ne wannan zabarmawa ne wannan hulani ne wannan bugashe ne da sauransu wannan zamantakewa sannan daga ciki wa'annan ƙabilun kuma ana iya samun gidan wani ko sarautu kaza a'ila tu kaza a ce a'ila ta gidan wani a'ila ta gidan wani to wannan shi ne kawai aka yi ba don komi ba ubangiji subhanahu wata'ala ya haka yace sai ta'arab dan mu san junanmu da ka ga mutum a Nijar kana iya gane na yamma ka gane na gabas ka gane na tsakiyar Nijar ka gane na kusanci ko na arewaci dukkan waɗannan Allah ya yi ne lisa'ara ko ka ga mutum fari za ka iya bambancewa wannan farin mutumin na turawa ne ko farin mutum ne na nami na nasaru ko kuma farin mutum ne na larabawa ko farin mutum ne nami na waɗanda suke zanju wanda suke shiruwa da sauransu to dukkan wannan Allah ya yi ne ba don komi ba lita'arafu don kusan junan watar watar fassara malamai suka ce lita'arafu don kusan cewa inda akramakum inda Allahi ataqakum mafi girman ku a wajen Allah shine mai tsoron Allah ba ruwan Allah da kabilarka ba ruwan Allah da girmanka ba ruwan Allah da farinka ko da kyawanka ko da dukiyarka ko daga cikin kabilar wakansu idan da girma daga kabila ne ake hudowa kaga dai quraishawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin su amma a cikin su akwai Abu Lahab wanda aya sura guda aka saukar da tsine masa tabbat ya da abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu ma kasab matan shi ma ɗan kabilar qurayshawa ce duk wannan girman nashi da kabilan da kabilar shi ta cewa kabila ce ta qurayshawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cikin su bai hana ba da yayi saba ma Allah Allah ya tsine mishi to saboda haka ashe kawai wanda yake mafi girma a gurin Allah shine mai tsoron Allah Allah ya ce in anna aka inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir lalle Allah masani ne sannan mai ba da labari daga abin da kuke aikata hadisi ya inganta daga Imam Bukhari hadisu Abu Huraira aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nas akram ayyun nas akram wani mutum ne mafi girma a gurin Allah ko cikin duniya wani mutum ne mafi ɗaukaka mafi girma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu abin da menene akramuhum inda Allah atqahum mafi girman su a gurin Allah shine mai tsoron Allah sai suka ce laita an hada nas'aluka ya manzon Allah ba akan haka muka tambaye ka qala فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن حبيب خليل الله النبي يوسف شيني مهي جرما متعني شيني دان النبي الله معنى يوسف دوا يعقوب يعقوب كما داني دان إسحاق إسحاق كما دوا دان النبي إبراهيم الخليل كنا كاغا kakanni shi guda uku don annabawa ne shi ma annabi sai annabi ya ɗauke girma daga gare shi sai mai da gawa ga annabi yusuf saboda kaskantar da kai da annabi yake da shi sannan sai suka ce a'a ai ba wannan ba muke tambaye ka sai annabi ya ce fa amma ajilul arabi kuna tambaya akan wato kabilolin larabawa mutanen larabawa suka ce eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam wanda yi ku a jahiliya ana cewa wane ne wane babba ne mutum ne mai girma to haka idan ya shiga musulunci shine madaukaki shi yasa Umar dan Khattab yake cewa nahanu qaumun adilla fa azzana Allah bil Islam da mutane ne kaskantattu ana iya kama mu da nan da nan sai ka ji mun fara fada muna yaki tsakanin junan mu matan mu ba komai bane ana iya daukan mace a je a saida ta yarinya karama idan an ahe ta a je a binne ta a menene wai zalma hudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat sannan a da matansu ba komi ba ne kamar yadda a murfin al'as lokacin da ya zo gurin najashi sai yake cewa tambaye su me suke cewa mata sai aka ce a kai ka gaya mana me kake ce ma mata sai ke cewa mata ruhu mu dauke su ba komi a gurin mu mata mu aure su lokacin da muka ga dama mu je mu sayar da su haka kuma dabi'a su take idan mutum ya gaji da mace ya je sai da ta kuma ya ɗauko siya ce wata gidan mutane amma ya je sai da saboda haka kaga halayyar a wannan lokaci kamar yadda Allah ya ce aw man yunashu fil khilya ko kuma wa idza bushira ahum bima daraba lirrahmani masalan zalla wajhuhu muswadda sun ce a mala'iku diya ne mata na Allah amma kuma idan aka aima musu diya mata a gidansu ne su kyamaci wannan to saboda haka ashe da mutane ne kaskantattu ba su san komai ba walakantattu amma da musulunci ya zo sai daga su shine annabi yake cewa al-islam ya'lu wa la yu'la alayhi musulunci shi yake daukaka kan abu babu abin da yake hawa kan musulunci amma yanzu ha mutum da gemu sai ne ba ya aski saboda tsoron ka a ce integrate ne da sauran abubuwa da ake daga an yi kisa kawai yanzu abin da ake tunani a duniya wajen da ake yaki ko musulmi ne idan ka ji kisa da ta da bom ko musulmi ne suke yi alhali musulunci ba haka bai ya kura mana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara ya kora mana tsarin rayuwa ta hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu inda naka samu musulmi ko menene ya same shi ya kashe kanshi in ma wani abu ne na kumiya sai dai abin ya bayyana a kansa ba zai je ya kashe kanshi ba ba zai ɗauki bom ya je ana ya hallaka mutane ba wannan ba musulmi ba ne ko da ma a ce musulmi ne to akwai tare da shi akwai wata aƙida wanda ƙarƙashinta akwai shi'anci ko kuma akwai ne maguzan irin na mutanen da ba musulmi ba ne wanda yake tanta gariya Allah ya kare mu saboda haka ashe musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mana hatta da magana da zaka ma dan uwanka da gamuwa da zaka yi da dan uwanka ku gaisa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya karantar da mu sannan annabi ɗaya daga cikin sahabbai yana cewa babu wani tsuntsu a sama da zai tashi yana buga fuka-fukansa sai da annabi ya karantar da mu ilimi a kansa yana ashe babu abin da annabi ya bari annabi a lokacin hajjatul wada sai da ya daga hannu ya ce ala halbar lantu ya tambayi mutane shin na yi da sabon da na zo muku da shi sai suka ce eh in ya nuna su sai ce allahumma fashhad ya allah ka shaida wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaba daya to shi yasa imam malik rahimahullah yace duk wanda ya kirkiro wani abu ya sanya a cikin addinin musulunci faqad za'ama anna rasul khana risala kamar ya raya cewa annabi ya ha'inci sakon da Allah ya kawo masa ma'ana ya zo ya rage wani abu bai gaya wa mutane ba kai malam gobe da nisa ka hudu ma mutane ka tsora mutane a kansu to wannan shi ake kira bid'a Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah alimun khabir lalle Allah masani ne mai ba da labari na'am قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون na'am Allah subhanahu wa ta'ala waccan aya ta baya bisa kan abin da ya shahi nasaba ansab kabila annabi alaihi salatu wa salam yake ba da labarin khairun na yayyan mutane da Allah ya ce akramakum inda Allahi atqakum idan mutum yana so ya zama to yayyan mutane to ya ji tsoron Allah annabi ya ce khairun nas akramuhum yayyan mutane wanda ya yi su karatun alqur'ani wa atqahum kuma ya yi su tsoron Allah shi tsoron Allah ai anan annabi ya ishara anan yake menene ake nufi tsoron Allah ka kiyaye kai da kanka ko da ka faku da mutane ba kowa to ba za ka yi ba abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya hana ba za ka saba ma Allah ba matukar kana cikin mutane ko kana kai daya kana gari ko kana dashi wannan shine tsoron Allah kamar yadda malamai suka mai ta'arifi at-taqwa an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wasa'ilan ko ka sanya tsakaninka da azabar Allah wani kan da garki wanda ba za ka saba ba za ka fada wuta ba mana ka kare kanka to dukkan wa'annan yana daga cikin wannan surar da take karantar da mu mu zamanto masu ɗabi'u na kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amruhum bil ma'ruf wanda yake umarni da aikin alkhairi wa anhahu anil munkar sannan yana hana mummunan aiki wa ausaluhum lirrahim wanda yake sadar da zumunta in dai yana sadar da zumunta to yana daga cikin wato waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce aka ramu sannan ubangiji ya ce qalatil a'rabu amanna larabawan kauye suka ce mun yi imani balan an ce a'rab ba sai wanda yake balarabe ba idan an ce a'rab kowane irin mutum yana iya shiga idan yana daji yana kauye sai suka zo suka yi tawaga suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ma annabi mu mun yi imani alhali kuma mun ga abin nan darajojin addinin musulunci guda uku ne daraja ta farko ka shiga musulunci idan ka shiga musulunci kana aiki sai ka kai martaba ta gaba sai ka zama to mai imani martaba ta kololuwa sai ka zama to mai wanda zai zama to yana dau yana da ihsani a ko ina ya tabbatar da ubangiji raqibu yana ganin sa ba abin da zai sai abin da Allah yake so ba abin da zai bari sai abin da Allah ya ce a bari to da suka zo kai tsaye ba wai shiga musulunci ba suka yi suka ce a mu kaga baka yaƙe mu ba baka zo mana ba da yaƙi ba a tilan kan ba haka karan kanmu mu da kanmu muka zaba muka zo muka ce mu musulunta saboda haka sai suka ce ma annabi amanna mun yi imani ubangiji ya ce kul ga ya musu lam tu'minu kai ba ku yi ba imani har yanzu dai walakin qulu aslamna ku ce mun meka wuya mun musulunta abinda ake kira a aslama a musulunci ko kuma a lugha in an ce islam ana nihin meka wuya amma kamar yadda a lugar suke nan kamar yadda malaman shari'a suka ba shi ta'arifi shine huwa al-istislamu lillahi wal inqiyad lahu bi ta'a wal khulus min ash-shirk ma'ana meka wuya ga Allah da jayuwa a gare shi da da'a ga Allah sannan kuma ka fasa kadda kai tsahi kada ka yi shirka da Allah duk wanda suke shirka ma da Allah ka rabu da su wanda shi ake cewa al-islam sai ce to kun ce ku ce dai kun shiga musulunci walamma yudkhilu al-iman fi qulubikum asan imani zai shiga cikin zakatan kafa idan mutum ya musulunta ne ba kyale shi idan mun ga yana yawan zama masallaci yana zuwa wato makaranta yana ayyukan alkhairi to ya ce a yi shaida a kan shi cewa wani mutum ne mai imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lamma yadkhul al-iman fi qulubikum sannu imani zai shiga cikin zakatan wa in tuti'u Allah wa rasula idan kuma Allah da da manzon shi la yaliskum min a'malikum shay'a to babu abinda zai zai nauye a gare ku na ayyukan ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tabbatar muku da ayyukan ku ba za a rage muku komai ba inna allaha ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne mai jin kai Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasul kullum wanda ake kira mummunai sune wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah summa lam yartabu sannan ba su yi shakku ba ai akwai mutumin da zai yi imani sannan yana shakun wannan musuluncin yaya ne wajahadu bi amwalihim kuma suka yi jihadi da dukiyarsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillahi wajen ɗaukar kalmar la ilaha illallah kamar su Usman bin Affan su Abdurrahman bin Auf mutane ne wanda Allah ya musu arziki ya ba su dukiya za ka gana tashi yaki za su labta raƙumma su fada su ba musulunci da musulmai don a ta yi a yi wannan yaki saboda haka Allah subhanahu wata'ala haka yake so fi sabilillah ulaika humus sadiqun Allah ya ce wannan su ne masu ban gaskiya masu imani masu ba da gaskiya kul ga ya musu a tu'allimuna Allah bi dinikum shin za ku ga ma Allah addinin ku Allah yana bayani ne akan larabawan kauye shin za ku koya ma Allah addinin ku ko za ku ga ma addinin ku wallahu ya'lam ma fis samawati wal ma fil ardi ubangiji shine masanin abin da ya koyi cikin sammai da abin da ke cikin kasai wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji masani ne daga dukkan komai Allah ya ce mu nuna alaika an aslamu annabi suna ma gori wai sun musulunta suna cewa sun zo ba tare da an yaƙe su ba haka nan kawai karan kansu suka zaɓa su zo su zamanto musulmi Allah ya ce kulla ta hundu alayya islama gaya musu kada ku min gorin musulunci gudan kun musulunta balillahu ya munnu alaikum ubangiji shi zai kwarfara shi zai gori akan an hadakum lil imani dan ya shirya da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin idan hakun yi gaskiya ma'ana nan an hadakum lil imani ya shirya da ku zuwa ga musulunci ai ku zo ku musulunta ba ana ne imani wancan ba da suka waje da kansu sai Allah ce inna Allah ya alamu gaibar samawati wal ard ubangiji ya san abin da ke koye cikin sammai da ƙasa wallahu basirun bima ta'malun sannan ubangiji mai gani ne da abin da kuke aikatawa kuma nan muka kawo ƙarshen sura ina ganin cewa idan sai gobe abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu khairul kalami ma qalla wa dalla li anna al kalam yusi ba'dahu ba'da kamar yadda masu magana suka faɗi sai inda tambaya ke nan daya biyu sai mu yi addu'a wa alaikum assalam
akwai wannan sallah da ake ta ashan eh
akwai yawon kare ashan da ko da suke maraka eh na an dubi a ce a kawo kuriya ko wani haka
eh
ita ya to wannan saloli da ake yi na ƙari har a musu eh, kamar a haddade musu wannan da yake da suna a haddade musu raka'a da za a yi sannan a haddade karatun ma da za a karanta duka wannan baya daga cikin hadisi ko ɗaya na annabi ko hadisi da yi ba za ka samu ba wanda ya ishara akan wani Allahumma illa da tas kai ma'ana su ƙara rasuwoyinsu zamanto an ƙara a saman tarawihi da suke wannan ba laihi ba ne tun da mazala sallallahu alaihi wasallam ke ce salatu laili masna masna sallar dare biyu sai in mutum yayi yayi ya gaji ya ji tsoron zai riske asuba to sai raka'a shi daya sai zamanto wutri ne ga wannan sallar na dare da yi amma aibin wannan sallar shine an sanya masa kaidi an kayyade ta kuma an karan an sanya mata abin da ake so a faɗi a ciki abin da ake so a karanta alhali kuma ubangiji subhanahu wata'ala ta yi faqra'u ma tayassara min alquran ka karanta abin da ya so kana alqur'ani babu wani tahdidi a haddade a ce kul huwa allahu biyal illa ina shidda da sauran a cikin raka biyal ko raka hudu ko ko shidda ko takwas duka wannan malamin ba da ake nema da ya yi zani ba a san ba wane ne zani ya zama da zani a wallahu ta'ala a'la wa a'lam na'am